menene ma'anar istiqama tsayuwa akan addini kada mutum ya yi ma addini rikon sakainiyar kashi ya tsayu tsayin daka ga yan addini abubuwan da Allah ya farlanta a kansa ya tabbatar da yayi su gwargwadon samun iko abubuwan da Allah ya hana shi ya hannu shine tsayuwa akan addini ma'ana ka tsayu da ka tsayu ga addini da gaske ba tare da wasa ba shine istiqama kun fahimta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce istaƙimu ku tsayu ga addini wallan tuhusu kuma ba za ku iya tsare ayyukan da an ka ba ku ba akwai mai iya cewa duk dokokin Allah yana iya kiyaye kowace yayyar da an ka ce kaga yana da wahala sai dai ga abin da ya shafi umarni kaga sai annabi ya ce ku yi gwargwadon samun ikonku amma ga abin da ya shafi hani to shi an kace mu hannu gaba daya shine ma'anar wallan tuhusu ba ku iya tsare duk umarnonin da an ka ba ku kaga kowa dai kenan yayi gurgurdon samun ikon sa kamar yadda Allah ya ce cikin Qur'ani yace fattaqullaha mastada'tum ku bi Allah gurgurdon samun ikon kowa ya san irin imanin da an ka bashi da kokarin da an ka bai to kowa yayi gurgurdon imanin sa gurgurdon kokarin sa imanin mutane ba kala guda ba ne mataki-mataki ne ko na wani ya fi na wani to kowa ya gwargwadon samun ikon shi shi ne ma'anar istaƙimu wallan tuhusu ku tsayu akan addini wallan tuhusu ba ku iya tsare duk dokokin da an ka ba ku kenan don haka tun da haka ne kowa ya gwargwadon samun ikonsa sai annabi cewa Allah mu kuma ku sani anna khayra a'malikum cewa mafi alkhairan ayyukanku duka as-salatu ita ce sallah magana ta ƙare kurma ya makabci mafi alkhairin ayyukanku duka shine sallah kaga sallah duk cikin ayyukan addini ita ce babba ginshiƙai guda biyar da an ka assasa musulunci a kansu shika-shikan musulunci guda biyar in ka cire na farkon shine tauhidi saura duka ba wanda ya girman sallah sallah ita ce mafi girma shi yasa cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa as-salatu imaduddin man aqama ha faqad aqama ad-din wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adiya sallah ita ce ginshikin addini ginshiki ba akan ginshiki ake azafa ake aza rufin ba to sallah ita ce ginshikin addini duk ayyukan addini akan sallah kenan an ka aza su ita ce ginshiki man aqamaha duk wanda ya tsayar da ita faqad aqama ad-din hakika ya tsayar da addini wa man dayya'aha wanda ya tozartar da ita kuma ga wata riwaya ya ce faman tarakaha wanda ya batta fa huwa lima siwaha adiya ya fi tozartarwa ga abin da ba ita ba in mutum ya tozartar da sallah kada ya ɗauka yana da wasu ayyuka ai ina azumi ina azumin nafila ina azumin farilla ina sadaka kai ya ɗauka akwai wani aiki da yake yi na musulunci wanda za a karɓa mishi kun fahimta sannan kuma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi as-salah farkon abin da za a farawa bawa hisabi gare shi dangane da ayyukansa duka ita ce sallah in an ka binciki sallah Allah ya tuha maka asiri sallar ka ta yi kyawo sai Allah ya tuha ma asiri ga sauran ayyuka duka sai a ce ka wuce amma tashin farko an birjiki sallah sallah ba ta yi ba ba ruwan Allah da azuminka ba ruwa ne da zakkar da kai ba ruwa da sauran ibadoi da zarar an samu matsala ga sallah an samu matsala ga kowanne kun fahimta don haka jama'a sallah ita ce mafi muhimmanci doka Allah ka ba mu iko mu tsare ta shine yace wa alamu ku sani anna khayra a'malikum cewa mafi alkhairin ayyukanku as-salatu ita ce sallah wallan yi hafiza alal wudu ba mai iya tsarewa ga alwala illa muminun sai mai imani menene ma'anar ba mai iya tsare alwala sai mumini ba mai iya zama koyaushe yana da alwala da zaran ta kare ya sake wata koyaushe dai cikin alwala hake ba mai iya zama haka nan sai mumini kaga ya fara faɗin fallin tsare alwala ko ashe daga cikin fallalar mutum ya zanna da arwalla ko yaushe alama ce ta imani alama ce mutum mumini duk wanda ba mumini bai iya zama da alwalla kun fahimta sai ya ce rawa ibn maja bi isnadin sahihin imam ibn maja ya roto shi da isnadi ingantacce wal hakim da imam hakim wa qala shi hakim ya ce sahihun wannan hadisi ingantacce ne ala shartihima ya zo akan sharaɗin bukhari da muslim kun ji yadda hakim ya ce ko ya ce wala illata lahu wannan hadisi baya da illa siwa wahami abi bilalin al'ashari in bancin kuskuren abu bilal al'ashari cikin marwaitan akwai wani dattijo nan da ake kira abu bilal al'ashari to mutum ne mai kurakurai to kuskuren abu bilal al'ashari shi ne kawai illa wannan hadisin haka ya ce amma tsakani da allah ko bancin ‘yan an ka samu mutum mai yawan kuskure cikin isnadi illa ce ga hadisi ko ba illa ba ce illa ce ya isa adda ifantar da hadisin ko madalla to bayanta shi ga binciken hafizul munziri marubucin a targhib watar iyaka illar da ya sani kenan ga wannan hadisi amma tsakanin da allah akwai wata illa ko bancin wannan mecece akwai in ƙita'i akwai in ƙita'i tsakanin marwaitan ba kaga bayan illa ta kuskuren ɗaya da cikin marwaita shi abu bilal al'ash'ari ɗin sannan kuma akwai in ƙita'i kowannensu ya isa a da ifantar da hadisin saboda shi amma kuma wannan hadisin sahihun ne lagairi don mi bayan ga illoli guda biyu ga mutum mai yawan kurakurai cikin isnadi sannan kuma ga in ƙita'in da ne idda'a'i cikin isnadi kuma a ce wannan hadisin sahihul lil ghairi saboda yana da wasu hadisai ingantattu waɗanda ke yi mai shaida na faɗa muku tun baya in ba ku manta ba da jan an ce ma hadisi sahihul lil ghairi ishara ta cewa shi ainihin kansa yana da illa ba shi ne ya inganta da ainihin kansa ba da zaran an ce sahihul lil ghairi ya nuna akwai wata illa amma yana da wasu da ke yi mai shaida ko mutaba'a to akan waɗancan ingantattu zai inganta shi to maimakon a ce mai sahihi don duk hadisin da an ka ce haza hadithun sahihun wannan hadisi ne ingantacce ya nuna bai da illa ko guda to don an nuna maka cewa ba da ainihin kansa ya inganta ba ya inganta ne albarkar wasu sai a ce mai sahihun lagairi kun fahimta an yi wannan bayani baya haka hasanun lagairi da jan an ce ma hadisin hasanun lagairi ishara ce cewa ba shi ainihin kansa shi hadisin ya zan hasanun ba a'a yana da illa amma akwai wani hadisi ko wasu hadisai masu yi mai shaida don haka sai a hassana shi saboda waɗancan masu yi mai shaida sai a ce mai hasanun ligairi ina fatar kun fahimta ya ce warawa humna hibbana imamu ibn hibbana ma ya ruwaito wannan hadisin fi sayi cikin littafinsa sahihum na hibbana min gaira da riƙe abi bilalin ba ta hanyar wani wanda ba abu bilal ɗin nan ba hafizul munzari ba ya ce iyaka illar da ya sani game da wannan hadisin kuskuren abu bilal al'ashari ba sai ya ce to kuma imam ibn hibban ya ruwaito shi ba ta hanyar shi wannan mai kuskure ba wa qala fi awwali sai dai ga riwayar ibn hibbana ya ce a farkonsa ya ce saddidu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku daidaitu saddadu daga sadad wa ƙulu ƙaulan sadida menene ƙaulan sadida ku faɗi magana wadda a daidai don haka saddadu ku daidaitu ku tsayu daidai wa daidai ku tsayu daidai ga addini wa ƙaribu kuma ku kusanto menene muƙaraba ga addini shine tsayawa tsakatsakiya ba tare da kun wuce gona da iri ga al'amuran addini ba sannan ba tare da kun lalace ba shine muqaraba kun fahimci muqaraba mai irin wannan hadisin cikin riyadus salihina kun fahimta shine yace saddadu ku daidaitu wa qaribu kuma ku tsayu ku tsakaita ga al'amuran addini kada a yi guluwi sannan kuma kada a yi sakaci wa'alamu ku sani anna khaira a amalikun cewa mafi alkhairin ayyukanku a salatu ita ce sallah Allah ta zuwa ƙarshen hadisi warawa ibn maja aidan shi kuma imam ibn maja ya ruwaito shi ko min hadisi laythin daga hadisin layth wane layth huwa ibn abi sulaiman layth dan abi sulaim an mujahidin shi kuma layth ya karko daga mujahid an abdullahi bin amr daga abdullahi dan amr wa min hadith hafsin kuma ya karko daga hadisan hafs ad-dimashqi mutumin dimashq wa majhulun sai dai shi wannan hafsan ad-damashqi majhuli ne an abi umama ya karbo daga abu umama ya rafa'uhu abu umama ya ɗaukaki hadisin har ga annabi sallallahu alaihi wasallam zo da shi marfu'i mun fahimta to ka gani duk da yake hanyoyin duk suna da illoli amma ana inganta wannan hadisin sababiyar wasu ingantattu da an gare shi waɗanda ke mai shaida don haka a takaice dai wannan hadisin da rawayoyinsa duka hadisi ne sahihul lagairi kun fahimta ya inganta ko to tun da ya inganta me yake karantarwa yana karantar da mu annabi ya umarce mu da tsayuwa ga addini ya ce istaqimu ku tsayu ga addini kaga annabi ya umarce mu da tsayuwa tsayuwa shine mu bi dokokin Allah gwargwadon samun ikon mu ba tare da mun lalace ba sannan kuma ba tare da mun wuce gona da iri ba a sun wuce gona da iri ga al'amuran addini ya ku jama'a hakan ga ba a sun mutum ya zama lalaci kai ma addini rikon sa kai ne ya raka shi ko oho kun fahimta sai ya ce wallan tuhusukun ba ku iya tsare dokokin addini duka sannan abu na biyu ya ce wa alamu anna khaira amalikum sala ku sani cewa mafi alkhairin ayyukan ku ita ce sallah shine fa'ida ta biyu da hadisi ya fa'idantar da mu bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da tsayuwa akan addini sannan kuma ya faɗa mana cikin ayyukan addini wanne ne mafifici yace sallah don ko gobe wani ke tambaya ka cikin ayyukan addini wanne ne ya fi sai ka ce sallah kun fahimta sai fa'ida ta uku ya ce wallon yi haifi da alalodo ya illa mominin ba mai iya kiyaye alwallah sai momini ita ce fa'ida ta uku ashe mutum ya tsare alwallah da zaran alwallah sai ta kare ya sake yin wata da zaran ta kare ya sake yin wata ya zan ko da yaushe yana da alwallah wannan alama ce ta imani ɗabi'a ce ta masu imani ina fatar kun fahimta da sauran dai abubuwan da wannan hadisin ke fa'idantar Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi kaga yanzu dai babbar fa'ida dai wadda ke munasaba da babin mu ita ce walan yuhafiz ala lodo illa mu'minun ba mai iya kiyaye alwala sai mu'mini kaga duk wanda kaga yana iya tsare alwala ko yaushe kan lalabai yana da alwala to wannan mu'mini ne kai mai shaida annabi yayi mai shaida cewa mutum ne mu'mini Allah ya shiryar da mu ya sanya mu cikin muminai don haka duk wanda ke iyawa da zaran alwallaka ta kare sai ka sake yin wata sai hadisi na gaba ya ce wa an rabi atan jurashi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal istaqimu wa ni'ma in istaqamtum wa hafizu ala alwudu'i fa inna khayra a'malikum as-salah wa tahaffadhu min al-ardi fa innaha ummukum wa innahu laysa ahadun amilun alaiha khairan aw sharran illa wa hiya mukhbiratun bihi rawahu ad-dabrani fil kabir min riwayat ibn lahi'a hadisin mu na gaba an karbo shi daga rabi'a al-jurashi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce istaqimu ku tsayo na faɗa muku abinda a istiqama shine tsaka tsakiya ga al'amuran addini ba tare da kun yi guluwe ba tare da kun lalace ba kun yi tasahuli ba ku tsayu wa ni'imma inistaqamtum kuma madalla in kun tsayu madalla inna allaha ni'imma ya'idhukum bihi cikin qur'ani ko lalle Allah ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi na ku ya adalci to shine cewa ni'imma in istaqamtum ma dalla in kun tsayu ba annabi ya umarce mu da tsayawa ga addini ba sai ce ma dalla in hakkun tsayu Allah ya ba mu ikon tsayawa ga addini sai ya ci gaba da cewa wa hafizu ala lodo kuma ku yi kokari ku tsare akan alwalla menene muhafaza ala lodo ya tsare alwalla ya zan ko da yaushe kana da alwalla da zaran ta kare ka sake wata ba wai sai lokacin sallah ba kun fahimta shine muhafaza alal wudu'i ku tsare alwalla fa inna khayra a'malikum kuma lalle mafi alkhairan ayyukan ku as-salatu shine sallah wa tahaffadhu min al-ardi kuma ku kiyaye ƙasa wannan ƙasa gata ba ƙasa ta kamar ƙasar Sokoto ƙasa dai wannan ƙasa to ku yi kokari ku kiyaye ƙasa fa innaha ummukum domin ita ƙasa ita ce uwarku yaya an kai ƙasa ta zan uwarmu kamar yadda Allah domin da gare ta an ka halicce mu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa cikin Qur'ani yace min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra daga gare ta mun ka halicce ku wakka to shi an ma'anar ku tsare ƙasa fa innaha ummukum domin ita ƙasa uwarku ce domin daga gare ta an ka halicce ku kuma in kun mutu cikin ta za a mayar da ku kuma gobe kiyama wa min hanu khurjukum taratan ukhra kuma da gare ta zamu fitar da ku wani lokaci ranar ya an yi busa kaho na biyu sai kaga mutane suna fitowa da cikin kasa kamar sange yace wa in yadda al'amari yake laysa ahadun babu wani mutum guda amilun alaiha khairan wanda ke aikata wani aikin alkhairi akanta kaga khairan khairan ya zo ni kira komi girma aikin alkhairi komi kankantarsa an shi littafin nan in kwana ya kai an shi littafin nan gare shi wa innahu yadda al'amari yake laysa ahadun babu wani mutum guda amilun alaiha khairan wanda ke aikata aikin alkhairi wani aikin alkhairi akan ta ita ƙasa aw sharran ko ya aikata wani aikin sharri akan ta illa wa hiya mukhbiratun bi face ita ƙasa ta ba da labari game da duk abin da an kai akan ta ranar kiyama kamar yadda nassin qur'ani ke cewa ko yawma idan tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha ranan nan ranar kiyama tuhaddithu ita ƙasa za ta bada akhbaraha za ta bada labarurrukan ta duka menene labarurrukan ta da za ta bayarwa duk abin da an ka aikata bisa gare ta sai ta faɗi wane ɗan wane jikan wane rana kaza lokaci kaza ya aikata abu kaza bisa garan lokaci kaza ya aikata da ayyukan alkhairi da ayyukan sharrin da an kai bisa gare ta akwai inda za kana ka aikata wani abu bisa kasa ba ko bisa icce ka yanzu in ka haye bisa rufin din ga kai yi abu duk dai bisa kasa ne domin ai ita gini bisa kasa take in ka haye bisa icce duk dai bisa kasa ne domin shi ima kasa to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ranar kiyama ƙasa za ta ba da labarurrukanta bi anna rabbaka saboda ubangijin ta au halaha ya yi mata wahayi ƙasa faɗi duk abin da an kai bisa gare ki don haka duk abin da bayan Allah sun ka aikata sai ta faɗi kun fahimta ashe duk abin da an faɗi kayi kaza ko ka ce kaza za ka ji kunya ko za ka ji haushi to don Allah kada ka faɗi kakka aikata shi kun fahimta to shine ma'anar wa innahu laysa ahadun ba wani mutum guda amilun alaiha khairan amilun khairan alaiha kenan wanda zai aikata wani aikin alkhairi akan ta ita ƙasa au sharran ko sharri illa wa hiya mukhbiratun bi fashi ta bada labari game da shi duk abin da mun ka aikata mu yan adam bisa gare ta gobe kiyama sai ta faɗi kun fahimta rawahu dabrani fil kabir Dabrani ya rawaito cikin littafin sa mu'jamal kabir min riwayat ibn lahi'a daga riwayat ibn lahi'a to wa ke faɗa mana matsayin ibn lahiya ga malaman hadisi madalla ibn lahiya sayyul hifz ne ko to ka gani to inda duk an ka samu hadisi da sayyul hifzi ya za mu ce mu wannan hadisi da ifi madalla kaga wannan hadisin kenan sai ya zan hadisi da ifi amma ba dudduka ba akwai magana akwai riwayar da ya zo wadda babu ibn lahiya ciki amma ita kuma riwayar da wannan hadisin ya zo babu ibn lahi'a iyakar bakinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istaqimu wa ni'ma in istaqamtum wa hafizu ala alwudu'i fa inna khayra a'malikum as-salah sai ku sa full stop wurin nan ita ce riwayar da ta tabbata daga annabi babu ibn lahi'a cikinta ta ita wannan riwayar da bakin istaqimu wa ni'ma in istaqamtum wa hafizu ala lodo fa inna khayra amalikum as-salah in kun sa full stop to bakin farko zuwa fa inna khayra amalikum as-salat ingantacciya ce kan tagariya bakin nan in kun tsaye da hadisin bakin nan hadisi ne sahihi ba ma sahihul lagairi ba hadisi ne sahihi kun fahimta amma in kun ƙara wata haffazu min al'ardi fa inna ha'ummakum riwayar hadisin da ta zo da wannan ƙarin to ita adda ibn lahi'a cikinta sababi ibn lahi'a sai an ka da'ifantar da riwayat sai an ka da'ifantar da hadisin don haka shi yasa in kun ka diba cikin sahihu targhib wa tarhib ko kuma da ifu targhib wa tarhib sai imam al-albani ya kawo wannan hadisi cikin da ifu targhib wa tarhib yace mai da ifi ne yace amma banda wancan banda bangaren sa na farko zuwa fa inna khayra amalikum as-sala yace shi ingantacce ne amma riwaya da ta zo da ƙarin wata haffazu min al'ardi fa inna ha ummukum har zuwa ƙarshe to ita adda ibn lahi a ciki wanda yake sayo ulhibz ita ce da ifiya kun fahimta yanzu to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi qala al mumli al hafiz abdul azim mumli mai imla'i mai imla'i eh imla'i shibta mai shibta dictation ana faɗi kana rubutawa ko ashe ya nuna shi hafizul munziri yana faɗi wani almajirinsa ko almajirin suna rubutawa sai ya ce to mai yin imla'i mai yin shiftar wannan littafi wane ne shi alhafiz abdulazim wane ne abdulazim shi imamul munziri marubucin littafin ya ce warabi atul jurashi shi wanda an ka absu hadisan gare ya ce wa an rabi atul jurashi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala to shi rabi atul jurashi din nan mukhtalafun fi suhbati an yi sabani ga zaman sa sahabi shin sahabin annabi ne ko ba sahabi bane an yi sabani warwa an aisha amma da abin da ya tabbata ya yi riwaya daga aisha wa sa'adan da sa'ad ibn abi waqas wa gairihima da wasunsu da cikin sahabbai kun fahimta ashe in haka ne kenan sai ya zamba to bai dai yanke ba an yi saɓani ga zamansa sahabi amma in shi ya ruwaito da waye farko in ba ga wata sahabi an ka ruwaito ta ba to kaga ya tabbata kenan sahabi ne kun fahimta sai dai in ruwaya da nace muku ta inganta ta farko zuwa fa inna khayra amalikum as-salat sai dai in an karbo ne daga wani sahabi ba shi ba amma in daga gare shi ne kaga ya tabbata sahabi ne amma dai nan ima hafizul munziri yana muku isharar cewa an yi sabani game da zarin su sahabi qutila shi wannan bawan Allah rabi'atul jurashi an kashe shi yawma marj rahid ranar da an kai wani yaƙi wanda ake kira marj rahid yaƙin marj rahid marj rahid sunan gari ne cikin ƙasar Damashq yana nan kusa ga garin Damashq kun fahimta to na an ka haɗu tsakanin jama'ar marwan ibn al-hakam da na da hakum ibn qais an ka kaura to wannan yakin shi ake kira yakin marjurahid kaga marjurahid sunan gari ne garin da an kai yakin kun fahimta to ga wannan yakin an kashe shi Allah shi mishi rahama to kun ji wannan hadisin ko don haka ɓangarensa na farko istaqimu wa ni'ma in istaqamtum wa hafizu ala alwudu fa inna khayra amalikum as-salati ya inganta tunda nan ɓangaren ya inganta me yake karantarwa kaga yana karantar da abin da hadisin farko ke karantarwa istiqama nace muku istiqama shine tsakaitawa ga al'amuran addini kada a yi guluwi kada a wuce gona da iri ga al'amuran addini hakan ga kuma kada a lalace ga al'amuran addini baka wuce gona da iri ba kuma baka yi sakakaci ba shine istiqama to wannan hadisin annabi yana umarnin al'ummarsa da da istiqama sannan yace wa hafizu alal wudu'i kuma annabi ya yayi ma al'ummarsa umarni cewa su tsare alwalla menene tsare alwalla ba inda dukkan zoyin sallah kai alwalla ba a'a ya zan koyo shi kana da alwalla da zaran ta kare ko da ba lokacin sallah bane ka jaddada wata ka yi kokan ka sake yin wata shine tsare alwalla sai ya ce fa inna khayra amalikum as-salam mafi alkhairin ayyukan ku shine sallah ita ce sallah kaga wannan shine abu na uku kuma da hadisin ke fa'idantarwa bangaren wanda ya inganta sannan wanda bai inganta ba shi ko yace wata haffazu min al-ardi annabi ya umarce mu da tsare ƙasa me ma'ana tsare ƙasa annabi ya ce ku tsare ƙasa fa inna ha ummukum saboda ita ƙasa uwarku ce me ma'ana tsare ƙasa ma'ana ku yi ƙoƙari ku tsare dokokin Allah ga abin da ya shafi ƙasa kada ku yi ta'addanci bisa bayan ƙasa don me domin duk abin da kun ka aikata na alkhairi ko na sharri sai ta bada shaida gobe kiyama game da shi ina fatar kun fahimta iyakakka ka ce ai ni mutumin sakkwato ne sai ka shiga jirgi ka tafi Legas ba a san ka ba ko ka tafi ingila ba a san ka ba ko ka tafi wata ƙasa ba a san ka ba ka sheƙe ayakka can inda ka zo akwai ƙasa ko babu to za ta ba da shaidar duk abin da ka aikata ba akwai masu irin wannan wauta ba sai su tashi inda ba a san su ba sai su tafi saba ma Allah in sun ka dawo nan sai kamar suna Allah ne alhali can inda sun ka zo barna sun ka yi kaga duk inda kake in dai nan inda kake akwai ƙasa to ku tsare biyar dokokin Allah bisa saboda ƙasan nan sai ta ba da shaida gaban da duk abin da an ka aikata bisa gare ta gobe kiyama sai ta faɗi gaban Allah in ta faɗi kace kai in ta faɗi tace kai kaza ce ƙarya ta kai ma kuma kun fahimta to ka gani yana fa'idantar da mu cewa duk inda muke mu tsare dokokin Allah domin ƙasa za ta yi shaida akan mu duk aikin da mun ka aikata bisa ƙasa mu bayan Allah na alkhairi ne ko na shari sai ƙasa ta ba da shaida Allah ka ba mu ikon yin ayyukan alkhairi sai hadisi na gaba ya ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama laula an ashuqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin bi wudu'in wa ma'a kulli wudu'in bi siwakin rawahu ahmad bi isnadin hasanin hadisin mu na gaba shi kuma an karɓo shi daga abu huraira yarda Allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce laula an ashuka ala ummati ba don kada in tsananta ma al'ummata ba la'amartuhum lalle da na umarce su inda kulli salatin gun kowace sallah biyu doya in ce su yi alwala ko da kana da alwallar ɗazu ba ta kare ba in wata sallah ta zo in ce dole sai ka sake wata kun fahimta akwai tsanani ga yin haka nan annabi ya ce to ba don kada in tsananta musu ba addinin musulunci kun baya son tsanani kamar yadda ya tabar cikin hadisi annabi ya ce bu'ithtu bil hanifiyati samha an aiko ni da miƙaƙƙen addini kuma addini mai sauƙi ina fatar kun fahimta yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki gare ku ga shari'o'in da ya shar'anta muku na addini baya nufin tsanani gare ku don haka duk abin da kun gani mai tsanani ga addini za ku iska ba dokar Allah bace ba ta manzon Allah bace wani malami ka guma ta ba gari yayi wannan doka amma duk umarni inda da wurin Allah ya ko daga manzon Allah za ku iska mai da sauki manzon Allah ba a taɓa ba shi zaɓi face ya zaɓi mai sauƙi muddin mai sauƙin nan ba saƙon Allah ba ne ba mun yaushe ba baya ba a taɓa ba manzon Allah zaɓi tsakanin al'amurra biyu ga mai tsanani ga mai sauƙi face manzon Allah ya zaɓi mai sauƙi muddin mai sauƙin nan ba saƙon Allah ba ne in saƙon Allah ne kan manzon Allah ya fi kowa nisantar abin da yake saƙon Allah don haka jama'a addininmu na musulunci addinin sauƙi ne ina fatar kun fahimta don haka ku ba tsanantawa ga addini baya da kyau misali kamar sauki ka gani Allah ya ce yanzu ga hadisi nan ne yanga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba don kada in tsananta ma al'umma ta ba da na umarce su da yin alwala inda gun kowace sallah ko kaga annabi ya san a ce ga kowace sallah sai kun sake alwala ko da ta ɗazuna nan ba ta kare ba akwai tsanani musamman ga lokacin hunturu lokacin sanyi da alwala yake da wahala to tunda annabi ya san akwai tsanani ga al'umma ce ga haka nan kaga annabi bai sa shari'a ba kun fahimta kaga shi ya nuna ashe duk abin da manzon Allah ya san yana da tsanani ga al'umma sa ba zai shar'anta ma al'umma sa shi ba shi an ma'anar maganar Allah ya ce azizun alaihi ma anittum duk abin da ke wahal da ku ku al'umma to mai tsanani ne ga manzon Allah mai zon Allah bai ɗauka ta yi lightly bai ɗauka ta da sauƙi harisun alaikum mai kwaɗayin alheri ne gare ku bil mu'minina ra'ufur rahim kuma sannan mai yawan jinƙayi ne mai yawan rangwame ga mu'minai Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi don haka don Allah tunda Allah bai tsananta ma bayansa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsananta ma al'ummarsa balle kai kai bakin me hake dan wake a hotel ka tsananta ma mutane dan wake hotel bakin me ne kaji don haka wanda ya tsananta ma al'umma ka gani manzon Allah ga abin da shafi azumi yace duk wanda yammance ba ana haka nan musamman azumin farko da na biyu an saba cin abinci ka manta kana mai azumi sai ka ci abinci ko ka sha abin sha annabi ce in dai mantuwa ce ka cika azumin ka Allah ya shayar da kai ya ciyar da kai ya shayar da kai ba ranko akan ka ba kafara wannan shine hukuncin da ya tabbata daga hukunci ne tabbatacce daga manzon Allah sai wani mallami ko su ma sun kace sai yaranka to magana manzon Allah muka aje mu fita ka kai awwa kai awwa kawo mana taka certificate cewa kai ma Allah ya aiko ka mu gani hmm? ka gani don haka da manzon hukuncin manzon Allah da yace baka rankawa in dai ka manta mai azumi ya manta ya ci abinci babu ranko akai ya cika azumi ne annabi ya kira shi azumi yace cika azumi fallitin masaumahu ya cika azumin sa sai ma sun kace annabi ya kira shi azumi ashe bai lalace ba da hukuncin manzon Allah na cewa ba a ranka da hukuncin wasu malamai da sun kace sai a rankawa yafi sauki na manzon Allah yafi sauki kun fahimta haka mutumin da ya tahi cikin dare yana sahur shi bai san alfijiri ya bullo ba baya da agogo baya da wani mai faɗa mai lokaci ya ɗauka cikin dare ne yana cikin sahur sai ya ji an yi kiran sallah na biyu na bullo alfijiri yana cikin cin abinci na sahur ya fara sai ya ji kiran sallah na biyu menene hukuncin da manzon Allah ya wa iri nai annabi ya ce ya ida kada ya aji kada ya aji kwacciya sai ya gama bukata ta yi don haka in to in to ne in to ne yake ci ya ida kammalawa ya dauki kofin ruwa ya sha in akwai shayi nan ya ga duk abin da yake so ya ci sai ya kare sa ne kurkur baki ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci ne na manzon Allah kuma hadisi ne sahihi imamu Abu Dawud ya fitar da shi da wani ce ina kana cikin sahur kan ci kiran sallah ya sai ka ranka wannan yini nawa zaka biya na innin ranka tunda innin ranka dai ba Allah ne ranka kai ne ranka ba don wanda Allah ya aiko da sakon ci ba a rankawa sallallahu alaihi wasallam kaga hukunci ma bai sauki yanzu misali ga damana ana azumi ga damana sai an kai buji baka da agogo ka dauka rana ta faɗi baka san girgije ne ta da rana ba sai ka ce ka sha ruwa kana ƙari shan ruwa sai ga rana ta bullo me ya hukunci sai ka kame bakin ka haka komi hatta ya haɗuwa ƙwarai sannan azumin ka lafiya lauki ba sai ka ranka bayan sallah ba mi ka yi kuskure Allah ya faɗi cikin ƙur'ani ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ba a kama al'ummar manzo Allah da abin da sun kai akan kuskure don haka ba ka ranko tunda ba da gangan ka ci abinci ba kai gwargwadon abin sanin ka rana ta faɗi baka san ashe wani babbakin girgije ne ya tare ta ba sai ka sha ruwa don Allah da baka san ta faɗi ba za ka sha ruwa ka ɗauka ta faɗi ka gama shan ruwa sai girgije ya ƙara ba gaba sai ga rana ta bullo ka yi kuskure ci Allah shikenan kai kuskure sai ka kame bakin ka hatta ida faduwa faduwa kwarai shikenan ka sha ruwa tare da kowa kuma wannan azumi yayi wanda duk yace maka ranka bayan sallah kace baka rankawa wa'annan duka abubuwa ne masu sauki jama'a hakan ga abin da ya shafe saki mutumin da yawa mata ta saki uku cikin kalma guda ko cikin majalisi guda manzon Allah ya yi hukunci game da shi ko bai yi ba me hukuncin da manzon Allah ya game da shi ya ce saki guda ne don haka ba wai wasu malamai ba duk malaman duniya gaba ɗayansu su taru su ce ba haka ba ne wallahi ban yadda da maganar su ta manzon Allah ni karki da ita to me ma'anar saki uku cikin kalma guda ko cikin majalisi guda saki uku cikin kalma guda kamar ka ce ma matakka na sake ki saki uku kaga cikin kalma guda kenan matsayin saki guda ne saura giya biyu saki uku cikin majalisi guda kace na sake ke na sake ke na sake ki uku kenan cikin majalisi guda kowanne kawwa matarka manzon Allah ya ce saki guda ne don haka in duk malaman ƙasar ga sun ka taru sun ka ce taho inda nake yi ma fatawa kamar da abinka in suna iya su ɗauko nasu littafin ɗauko na mu zo mu haɗu kun fahimta hadisi ne sahihi yana nan cikin sahihu muslim dan abbas ya ce saki uku cikin kalma guda ya kasance matsayin saki guda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka zamanin abubakar haka shekara biyu na farkon khalifancin umar daga baya sai mutane wanda duk ya motsa tun da ya saki guda ne sai ce mata ta naski ki saki uku sai umar ya ce yaya mutane ke gaugawa ga al'amarin da ya kamata natsuwa ta kasance gare shi al'amarin saki ya kamata a sa natsuwa to duk wanda ya motsa ce saki ya ce wai ko in sa doka daga yau duk wanda ya sake sakin matar saki uku ta saki saki uku sai ce ya sa doka yan doka umar na kusa da ta manzon Allah kaiwa albarkar umar nan umar na jayayya da manzon Allah shi ne wani malami wata ranar jin cikin rediyon sakkwato yana cewa ai duk duniya daga ibn taymiya sai ibn al-qayyim almajirin sai albani su uku ɗaya da wannan ra'ayi ne ce to gani hudu ga bello yabo ni ra'ayi na kenan kuma ya san ƙarya yake yi ƙarya yake yi ko ba ƙarya yake yi ba ƙarya yake yi to Allah ya shirya da mu kaga irin waɗannan to don Allah da wanda ya ce in ka saki matar ka saki uku ta sako saki uku da wanda ya ce saki guda ne wanne ne fi sauki saki guda ya fi sauki kaga sai a ba hushin zuciya ka sa sakin mace ba ta taɓa ka tun da dama su ko mahaukata ne mahaukata ne kuma ba san ciwon kansu ba Allah ya shirya da mu to duk irin waɗannan jama'a sauƙi duk inda kun ga hukunci mai tsanani wani mallami ya yi shi ku bin mai abinai ku bincike na manzo Allah za ku iska ma sauƙi gare shi Allah ya farlanta a rollan akan al'ummar annabi in za sallah sai an ka ce to amma in baka da lafiya kana fama da malaria baka iya taɓa ruwa sai Allah ce yayi ma sauƙi ite mama taimama sai ka ce to ai taimama game da hadasi karami to ni ai janaba gare ni har da janaba yi taimama kai sallah ka da janaba ya halatta mai hadasi babba ya yi taimama ko bai halatta ba ya halatta matuƙa halin taimama ya kama ya halatta ka yi taimama ka yi sallah Allah ya shirya da mutu kaga irin waɗannan duka sauƙi ne tafiya ta kan maka sallah azhur raka'a nawa ne hudu to sababiyar ta haya Allah ya yi ma sauƙi sai an ka ce in raka'a biyu kuma ko raka'a biyu yan gajejjeru yanzu ba an gunci raka'o'in sallah ba sai malamai sun ka ce to gajarcewa ba sai ya tsaya ga raka'o'in sallah ba sallah mai raka'a hudu an gajarce an maishe su biyu ga komi daidai da karatu an gajarce daidai da tahiya an gajarce salatin annabi an gajarce ruku'i da sujuda duk an ga ko abin ga gajarce wannan ya shiga ga komi na sallah don haka rashin sanin addini ne matafiyi in zai sallah ta kasaru sai ya jawo doguwar sura a yan guntaye an kace irin ina da na qul huwallahi inna anzalnahu ko da sallar asuba da an ka ce awa dogon karatu matafiyi ba sunna bane yayi dogon karatu yayi gajarce wannan ta shiga ga komi daɗe wanda ya saba yi in yayi ruku'i sadda yana gida kamar misali yana tasbihi sau uku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi to in yana cikin halin tafiya yayi tasbihin nan sau guda ko sau biyu kada ya bari yayi tsawon wancan na zaman gida kun fahimta haka dade wanda yake yi sujudance subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya rage shi ma in yana cikin halin tafiya tafiya ba ta zo da sigogi kala daban-daban ba tafi yadda ya saba in yana zaman gida ya diba wacce tafi ko wacce zama gajera ya yi ta haka salatin annabi da ake yi bayan tafiya ba ya zo da sigogi wajen kala bakwai ba dibi wacce tafi ko wacce zama gajera ka yi ta in kana cikin halin tafiya wannan shine sunna ga sallar matafi amma matafi ya jawo dogo sura kaga ya nuna ba kauye ne kenan bai san addini ba Allah ya shirya da mu don mi da an ka gajarci sallah saboda sauki sauƙaƙa ga al'ummar manzon Allah ana cikin watan azumi rashin lafiya ya kama akwai wahala in ka ce ka ɗauki azumi an ka ce aji azumin ka ci gaba da cin abinci ka sha magani in ka warke bayan sallah ko kwana nawa ka sha sai ka ranka ba sauki bane Allah matsayi ne na uba yana ita in kana mutuwa ya azumin nan kuma dole mu yi amma sai an ka ce a aje ka ci abinci ka sha magani bayan sallah ka ranka haka in tafiya ta kama ka wanda yake akwai wahala in ka ce ka yi azumi da tafiyan nan an ka ce an yadda ma ka ci abinci yanzu gobe muna da ƙudurin gobe za mu tafi Legas da mota misali ga azumi a ce cikin watan ramadana ne tafiya ta kama mu zuwa Legas kaga kuma muna da ƙudurin za mu aje azumi ko to amma mun aje sai karfe tara na safe gobe za mu tashi to tun asalan kada ma mu ɗauki azumin ba wai za ka fara cin abinci sai ka fara tafiya ba a'a ba irin ƙasarun sallah ba ce ƙasarun sallah ba za ka fara ƙasar ba sai ka fara tafiya amma shi sauƙin da an kai mana na cin abinci na cin abinci ba sai ka fara matuƙar ka tabbatar da za ka ƙulla tafiya gobe gobe kada ma ka tashi da azumin ka fara cin abincin ka tun gida in azumi nawa ka sha cikin halin tafiya bayan sallah sai ka rama wannan ba sauƙi ba ne kaga sauƙi ne to Allah Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ashuqa la ummati ba don kada in tsananta ma al'ummata ba la amartuhum lalle da na umarce su inda kulli salatin go ko wace sallah biyu duk inda yan alwalla sai in ce ko da ta dazu ba ta kare ba in wata sallah ta zo dazu mun yi sallah alwalla ga sallar la'asar ko to an jima in mangariba ta zo ko da alwallan mu ta la'asar ba ta kare ba dole mu yi amma annabi ya san akwai tsanani don haka bai sa wannan doka ba amma dai wanda arwallarsa ba ta kare ba wata sallah ta zo ya sake wannan ya yi abu mai kyau zai samu ladar yin haka nan amma ba dole ba wa ma'a kulli wudu'in kuma ba don kada in tsananta ma al'ummata ba da na umarce su tare da kowace alwala bisu wake in ce sai sun yi aswaki menene aswaki guga baki da haƙo da da icce ba aswaki da yatsa jama'a da ice ake aswaki sannan na faɗa muku tun shekaran jiya aswaki bai cikin ayyukan alwalla aswaki kafin a fara alwalla ake yin aswaki sai ka ɗauko ice sai ka goge bakin ka goge bakin ka goge bakin ka sannan sai ka fara alwalla kun fahimta to ba don kada in tsananta ma al'ummata ba sai in ce inda duk za su alwalla sai aswaki amma annabi ya san akwai tsanani don akwai sadda alwala ka kama su babu asawaki kusa kaga waɗannan duka annabi na nuna na nuna mana muhimmancin waɗannan ayyukan sai dai a annabi ya basu matsayin mustahabbai bai mai da su wajibai ba ko da in sallah ta kama ko da kana da alwallar ɗazu to mustahabbi ne ka sake wata ba dole ba hakan ga kuma inda duk zaka alwalla mustahabbi ne ka yi aswaki ba dole ba amma in ba don ka in tsananta ba da na mai shi su dole shine ma'anar hadisin kun fahimta yace rawahu ahmad bi isnadin hasanin imamu ahmad ya rawaito shi da isnadi mai kyau haka yake wannan hadisin hasanun sahihun wa an abdullahi bin buraida an abihi radiyallahu anhu ma qala an karɓo wannan hadisin shi kuma daga abdullahi dan buraida shi kuma ya karɓo daga mahaifinsa buraida tumnul hasib kenan ko yarda Allah tabbata gare su gare shi dai ƙala ya ce asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman wata rana manzon Allah ya waye gari bayan an yi bacci cikin dare da gari ya waye an kai sallar asuba fada a bilalan sai ya kire bilal wane ne bilal sarkin ladanai ko ladanin manzon Allah da kaga bilal sunan mutumin kirki ne in ka samu ɗa sai ka sami bilal muhammadu bilal kun fahimta da manzon Allah ya waye gari sai ya kire Bilal faqala yace ya Bilal ya kai Bilal bima sabaqata ne ilal janna da wane aiki ne ka riga yin shiga aljanna manzon Allah kenan daren jiya yayi mafarki ya shiga aljanna yana tafiya sai ya ji sautin tafiyar Bilal gaba gare shi sai ya ce bilal wane aiki ka aikata kan rige da shiga aljanna inni da khaltul bari hatal janna saboda jiya na shiga aljanna fasan mi'itu sai ni ji khashkhashataka amami sautin tafiyar ka gaba gare ni ina tafiya sai in ji sauti gaba garan in ni diba sai in ga bilal ne faƙala wane aiki ne kenan kake yi haka samu wannan falala faƙala bilalun sai bilal ya ce ya rasulallah ya manzon Allah ma azantu qattu ban taɓa yin kiran sallah ba da ɗai illa sallaitu raka'a ce face na sallaci raka'a biyu da dunni kiran sallah to ba yadda za a yi ban nafila ba wala asaba ne hadasan qattu kuma da ɗaya rana hadasi bai taɓa samuwa ta ba in yi boli ko in yi ka hadasi dai ko abin da ke kare alwallah hadasi bai taɓa samuwa ta ba da ɗai illa ta wadda'atu inda hu ba inda ha ba illa ta wadda atuface na yi alwalla inda hugun hadasin da dunni yi hadasi na dawo sai na yi alwalla faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce bai harato da wannan ne kenan ka samu aljanna kaga ashe dangane da wannan hadisi yace rawahu ibn khuzaimah fi sahihi ibn khuzaimah ya rawaito cikin littafin sa ba shi ɗaya ba hadda imam tirmidhi duk sun rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne sahihi kaga da wannan zamu ce ashe kamar manzon Allah na isharar bilal dan aljanna ne dan me manzon Allah ya yi mahulki ya shiga aljanna sai ya ji sautin takalma ya sautin tafiya inda da ya diba sai ya ga bilal ne kaga kuma mun san da cewa mafarkin annabawa wahayi ne domin shaidan bai zo musu cikin bacci ya musu ya sa musu hauka kaga shi wannan ya nuna bilal dan aljanna ne min bashi aljannan nan ya ce ga ayyukan da na kai ban taɓa kiran sallah ba face na yi nafila hakan ga ban taɓa yin hadasi ba face na yi alwala ina fatar kun fahimta ga wata ruwaya ya ce ban taɓa yin alwala ba face na yi nafila tare da ita sadda dun ni hadasi zan yi alwala sadda dun ni alwala ban taba alwala ta kare ban yi sallah da alwallan nan ba manzon Allah ya ce bai hada eh da wannan ne wannan shi ya baka aljanna ashe kenan duk mai son aljanna ya tsare waɗannan ayyukan kun fahimta yace wa ruwaya annabna umar radiyallahu anhu ma qala an ruwaito daga dan umar yadda Allah ya tabbata gare su dan umar ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kul manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana cewa man tawadda duk wanda yayi alwalla ala dora akan wata alwalla doren alwalla shi ma duk wanda yayi alwalla akan wata alwalla me ma'anar alwalla akan wata alwalla kayi alwalla da daga sallar la'asar yanzu mangariba ta zo ta ɗazu ba ta kare ba sai ka sake yin wata bisa ga waccan ba shi ne tajdidul wudu'i ba sabunta alwalla duk wanda yayi alwalla akan wata alwalla ma'ana ya sabunta alwalla ba ta tada ta kare ba kutiba lahu za a rubuta mai asharu hasanatin ladaddaki guda goma me ma'anar lada guda ba lada ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara ba lada goma aka nufi ba a za a rubuta mai ladar wanda ya alwalla sau goma duk ladar da Allah ke basuwa in an yi alwalla in mutum ya yi alwalla adadin lada nawa Allah ke basuwa to ko lada nawa mutum ke samu in ya yi alwalla to in mutum ya yi jimin ya ya aza alwalla bisa ga wata to zai samu lada alwalla sau goma domin Allah ya ce innal hasanata bi ashri amsalha kowane kyakkyawan aiki yana da goma iri ne ba yayi aikin alkhairi ba to za a ninka mai ladar wannan aikin sau goma rawahu abu dawud wa tirmidhi wa ibn majah da imam abu dawuda da imam tirmidhi da imam ibn majah sun karwaito sai dai wannan hadisi cikin isnadin sa akwai da ifi don haka wannan hadisi hadisi ne da ifi Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi kaga da ya inganta da yana nuna mana muhimmancin doran alwala amma dai ko bai inganta ba inda mun kayo baya ai so inganta ko قال الحافظ حافظ المنذري شي مربوطين للتافن الله شي mai rahama ya ce wa amma alhadithu alladhi yurwa amma hadisin da ake ruwaitowa annin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi annahu qala cewa annabi ya ce alwudu'u ala alwudu'i alwalla akan wata alwalla an an ruwaito annabi ya ce haka fala ya hadurni hafizul munziri yace bai halarto mini ba lahu aslun cewa wannan hadisi yana da asali min hadisin nabi daga hadisin annabi me ma'anar wannan magana ta hafizul munziri bai halarto mini ba iya bincike na inji imamul munziri na yi bincike har na gaji wannan hadisin bai ma da wani asali daga hadisin annabi kun fahimta akwai wata sarƙa nan wadda ba ku fahimta ba ba akwai hadisai da ake cewa haza hadisun la asala lahu ga hadisi an kawo amma a ce bai da asali kun fahimta kaga amma dai menene hadisi ne amma dai bai da asali to ku faɗa min wani irin nau'in hadisi Allah asala lahu in an ka ce haza hadisun la asala lahu wani irin hadisi ne duk dai wanda an ka ce ma la asala lahu mun san da ifi ne ko to wani irin hadisi Allah asala lahu hadisin da baya da isnadi gaba ɗaya an shafi isnadinsa shine wanda bai da asali kun fahimta baya da wani asali menene asalin hadisi isnadi irin in kun ka ɗauko kitabul kaba'ir na na na, na imamu imamu ta imamu zahabi kun san kitabul kaba'ir ko da yawa sai ya kawo hadis ɗaya ce wa warada ya gangaro da ina ya gangaro kaga tun da gangarowa ya jaye kafa ka kai ya farma to irin waɗannan hadisai su ne la asala la hadisin da bai da bai da isnadi ko da isnadin ko da a ce na ƙarya ne ko ko da ifai ne ko gaba ɗaya bai da isnadi ko gane haka nan ɗaya gane shi wa warada to tun da ba doci na bi mu kai shi gangarowa kun fahimta to shi ne hadisin da bai da asali to yanzu shi imamul munziri ke nufi nan ba shi yake nufi ba kun fahimta domin waɗancan sun tabbata hadisai ne don me don an jingina su ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai basu da isnadi to hadisin da anka jingina ma annabi anka ce annabi ya ce kaza ko yayi kaza amma ina isnadi babu shine hadisul la asala lahu hadisin da bai da asali amma na imamul munziri shi gaba ɗaya kore ya ce gaba ɗaya wannan ma ba ma hadisin manzon Allah bane shi ba ma yana maganar hadisin da bai da asali ba wannan gaba ɗaya ni na iya bincike na inji imamul munziri ban samun mai asali daga hadisan manzon Allah ba don haka nan abin da imamul munziri ke sun cewa gaba ɗaya wannan ba ba maganar annabi ba ce kun fahimta sai ya ce wala allahu zai yi shi wannan min kalami ba da salaf yana daga maganganun wani da cikin salaf ko maganar wani sahabi ko maganar wani tabi'i ko maganar wani tabi'i tabi'i amma gaba ɗaya ba maganar annabi ba ce wallahu a'lamu sai dai Allah ya gafarta mu hafizul munziri wannan hadisi hadisi ne ya tabbata daga annabi tunda an jingina shi amma dai kamar yadda ya idda'i haka duk malamai sun kai idda'i na bayanai cewa wannan hadisi ne wanda bai da asali kaga tunda bai da asali ko ko mutum abbai da asali ai kaga ya samu matsala balle hadisi a ce wannan ai bai da asali ba a san asalinsa ba kaga an samu matsala ko ba a samu ba kaga shine hafizul munziri yace wannan hadisi kuma da yawa kake ji ne ga bakin malamai da almajirai alwudu ala alwudu nurun ala nurin sai ka ce la asala lahu Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi ta zarce wa a bari haka nan ko to madalla to yanzu mun samu fa'idoji dangane da wayannan hadisan da mun kai hadisi nawa mun kai daya biyu uku hudu biyar hadisi biyar ko wannan wanda bai da asali shi anna shidda mun samu fa'ida ko ba mu samu ba mecece fa'idar da mun ka samu mun ji falalar mutum ya zauna da arolla ko yaushe ɗabi'a ce ta muminai sannan mun ji falalar kuma sabunta alwalla shi ko al'amari ne muragabun fihi wanda ake kwaɗan lada ciki nai amma ba dole ba ko da kana da alwalla ta ɗazu ba ta kare ba in sallah ta zo an jima ka sake wata ina fatar kun fahimta abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kunka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mini shafe cikin zukatanku amma da Allah sanarwa biyu ku kalle waɗanda a cikin masallaci a samu wani ɗan agaji ya kidan yami mutum na abai da hula to tun da dai ba ƙwallo ce aka zuwa don Allah ku zan ka sawa hulluna ko in bi ɗan ma 'yan agaji gora duk wanda ya zo babu hulla a kwala mai sai mai irin gyaran sai da na umar kasan shi umar sai ya kwada ma sanda sannan ya ce ka gyara yan hizba sai sun kwala ma gora ka kai sannan su ce ka zan ka sa hulla don haka jama'a hula tana daga cikin kawa ba a tashi ba fa kuna tafiya ku saurara ku aka wa magana marasa huluna ko da irin yan ƙananan hulunan taɓa ni ka sha hadisi kun san hulunan taɓa ni ka sha hadisi ko don Allah ‘yan za a tahowa masallaci don Allah a sarka sa hula. Yana nan cikin littafin Imam Al-Albani wani littafi da ake kira Tamamul Minna. Albani ya ce hula tana daga cikin ƙawa da musulunci ya zo da ita. Fita kai ba hula turawan Europe na zoma musulmi da fita kai ba hula. Amma hula tana cikin ƙawa ta musulunci. to kun ga Allah kuma cikin suratul araf yayi umarni yace khudhu zinatakum inda kulli masjidin ku riƙi kawar ku gun kowane masallaci akalla ko baka son hula in za a tawa masallaci wurin sallah ko wurin karatun at-targhib wa tarhib don Allah a sa hula ku ba hitowa kamar yan kwallo kun ji wannan sannan ku rinka kula da haƙƙin masallaci duk wanda ya zo kawai sai ya fakin bakin kofa shin inda ana fakin bakin kofa kai kana samun wurin shigowa ga fili can cikin masallaci amma mutane sun komo nan bakin kofa sun yi sun yi tuggu don haka wanda ya zo a cire kunya a zanka shiga kutsa cikin masa waɗanda zo da baya kaga sun sai su tsaya baki baki kun fahimce ni to Allah ya sa mana albarka gaba ɗai wa'annan karance karance da muka yi Allah ka sa musu albarka Allah ka sa mun karanta daidai mun fassara daidai kuma Allah ka ba mu ikon fahimta daidai kuma Allah ka sauƙaƙa mana yan aiki da abin da muke karantawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kada ku mance da wa shugaban ƙasa addu'a ku yi ta yi mai addu'a Allah shi ƙara mishi lafiya Allah shi ba shi lafiya masu cewa ya mutu bai mutu ba yana nan dare kuma muna roƙon Allah ya tsawaita rayuwa ta kuma ya sa mata albarka ya ba shi lafiya ya ci gaba da ayyukan alkhairin da ya ɗauko inda kurakurai suke Allah ya bada iko a gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik